الرجيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a daidai wannan wato dare na laraba ashirin ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai shekara ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya dan ba manta ba wata shida da ya wuce baya mun tsaya a darasi na saba'in da tara za kuma su tashi darasi na tamanin daidai insha Allah ta'ala a cikin kitabun duka yadda wato lamba ta nuna kamar za mu tashi al'anki hasul fasida ni na ɗauka al-mutallaqatu salatan dan sama to sai naga kamar al'an al'anki hasul fasida nan ne ko an yi ta bashi nan an za mu tashi shawwa to za mu tashi akan inda wani yake magana akan cewa bataccen aure auren da an yi shi kwata-kwata babu shi shari'a ba ta yadda da shi ba in ba ku manta ba a can baya mun yi magana a kan wato auren rashin da aka haramta wanda kuma aka kawo nau'i guda biyu cewa auren da aka haramta guda biyu ne akwai al-muharrama bin nasbi ko kuma waɗanda aka haramta wa mutum ya aura ta hanyar nasba al-muharram kuna an yi zabani ko to almuharramatu bin nafsi akwai wanda nasaba ce ta sa ba za ka aure su ba mun yi biya wannan a daidai wancan lokacin sannan kuma akwai almuharramatu bil musahara akwai wanda kuma dalilin su ko ta kaji zai sa ba za a yi aure da su ba sannan muka zo muka yi bayani akan na uku akan almuharramatu bi sababi rafa waɗanda suke haramta dalilin shayarwa saboda an shayar aka yi bayanin wasu nau'o'in mata guda bakwai cewa inda an haɗu da wa'annan to ba za a aure su ba saboda dalilin shayarwa sannan kuma aka yi bayani akan shayarwar da take tabbatar da haramci shi ma mun yi bayani akan wannan sannan muka zo muka yi bayani akan almuharramatu muaqqatan waɗanda aka haramta ma na wucin gari cewa akwai wato ba permanent bane wani dalili zai iya bujurowa kuma auren ya halatta amma dai temporarily ba ba za a yi auren ba saboda wani dalili sannan akwai kuma waɗanda oke to a cikin wayannan muka tsaya muka yi su wajen nau'o'i guda biyar to yau za mu tashi al'anki hasil mafasida auren da yake matacce na ɗaya nikahu shiga nikahu shiga bai akwai malaman islamiyya a nan shine ne a hausa auren bangi jirin ba ka banga sai wani sai kuma me auren musaya sai kuma me to amma kafin mu yi biya karatun me inda kun bangi jirin ba ka banda musanya me kuka fahimta a auren musanya auren bangi jirin ba ka banda na eh na fahimta sadajiwa duk kun yarda da shi a wannan kowa ya da to mu je karatu dama wannan ra'ayin da ke so ya fito mu je karatu sai ma da yake ne gawo shiga auren mu san yadda kuka faɗa ko auren banki girin ba kamar da mu ɗauki wannan yayi ba komai kalmar muji ma da yake wa huwa an yi zawujar rajul ibnatahu shine ga ibn jamila mata shine mutum ya aurar da wato yarsa au ukhtahu ko ƴan uwarsa ya ko kanwa au gairahuma ko wasu su mimman lahu walayatu alayhi ga waɗanda yake da iko akan shine waliyin ana ga wanda ba kanwar da bace ba ya ba ba ya ba amma shi ne mai bayarwa haka ne yawwa shi ne alfa da omega a kan nan to sai ma da yace ala an yuzawija wal akhar akan cewa shi ma ɗayan kamar yadda kuka faɗa zai aura masa ibnatahu ibnahu an yuzawija ibnahu au ibnu akhihi akan cewa wato zai aurawa ɗansa ko kuma ɗan ɗan uwansa ibnu dahu yarsa akan cewa shi ma wancan da zai bawa yanzu zai aurawa yarsa ko kuma ɗan ƴar uwansa zai aura masa yarsa au uktahu ko ƴan uwansa binta uktihi ƴar ƴan uwansa misali wato bayyizin ba kamar da ya fita zai aura masa wannan aw na aw dalika ko makon manzo haka kaga wannan ko wani wanda kake da sunna akai goma ɗan ka ta cikin ka ko ya ko kanwa wa hada al-aql amma kun ga anan dubin jallin ku ya fita amma banda abu daya me bai fita ba sadaki babu to nake da ba ku jalayi ne zuwa wa hada al-aql ala hada al-wajhi batil wannan auren a wannan fuskar ba ta tsiri ne ba kana da ganwa ina da ganwa ka bani in baka bi ba to sai ma da yake sawa'un zikira bi mahrun amla to ga da ba rajin da nake zuwa yi cewa so nake da ba ku so da fahimtar ku sai kuma ba da muku rashi akai cewa wato duk ɗaya ne an ba da sadaki ko ba a bayar maka ba ɗaya ba ta san aure ne in dai da wannan siga ne ban gishiri in ba kamar da an faɗin da sadaki ko ba sadaki kawai ba ta tsini ne ba Na'am. Na'am. Abin ba haka. Eh. Eh. Mm. Eh. Mm. Mm. Ba wannan ai kwata-kwata ma karatun ba haka ya nuna ba. Wannan ba ba da lafi, canji ne, darasi ne na za. Duk da ka ga ɗan wasa to ni ma sai ka bani tata. Shi muke magana a kai. Amma ba wai ka ga ɗan wasa kun zamu mutuwar gwamnatin da bature yake faɗa ni ma na zo na ga daka ba wannan ake magana ba ai wannan wannan alaka ce ma ko tsara ta karbi musulunci ba ya yaƙa wannan very good wannan sharadi ake kafawa to wato tun da zan ba su kan wata to kai ma ba sai ka ba kuma wannan zumalan zai fara a karatun ko da ba ka so tun sa zamani ko ba ta so saboda haka ba ta son ka ni ma ba ta so na dole a yi inda ni nake da iko kai ma kai kake da iko to wannan shine musulunci ya zo ya rusa illa iyaka da yawa yanzu musamman malaman islamiyya da muka magana aka ce da saraki suna da dalili amma za mu zo mu ji dalilin me da me matsayinsa hadisi abdullahi da umar ai da shi suke gaba hujja saboda hadisin da ya zo ake yi a islamiyyu za ga akwai ka'idar sun kawo ta sun kawo amma za mu gane menene ya faru to sai yake ma da yake wannan auren ba tafi ne babu li anna rasul sallallahu alaihi wasallam na an zalika domin annabi ya yi hani abu ga auren mutanya wa hazzara minhu kuma ya razanar ya razanar a kansa ya ja kunne wa qad qala Allah ta'ala domin Allah ya ce wa ma atakum rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ya auda wanzo zo muku da shi ku kankare shi tsaf abin da ya hada ko kuma banda wuce ko hannu suratul hajj wa fi sahihayn ya zo abu kari da muslim an ibn umar daga abdullahi da umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam la ha'ani sigari annabi ya yi hadi abu da auren musayi ban gishiri in ba kaman da wa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihi muslim ana abi huraira annan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai annabi jira da abin Allah tabbata a gare ki la ha'ani sigari ya yi hani auza auren musanya ban kiji shiri in ba kamar da kala sai ce wa shigaru an ya kula rajulun rajul shi a shigar shi ne mutum ya gaya wa wani mutum daban da wujini ibnatak aura kun yakka wanti wa uzawujuka ibnati ni ma aura ma ya da wanti aw zawujini ukhtak ko kuma ka aura min ya uwarka wa uzawujuka ukhti ni ma zan aura ba ya uwata kun ji ya ƙara gujewa a nan wa ni bin umar anna rasulullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la shighara fil islam babu auren musanye auren bangijiri in ba kaman da a musulunci babu fa hadhihi al ahadith sahiha wa la hadithain gaddatu da kuke gani tadillu ala tahrimi nikah shiga suna nuni ne a wuta haramcin auren musanye ko bangijiri in ba kaman da wa fasadi da kuma bacin sa amma an yi ya baci bai ba bai ba wa annahu mukhalifun li shar'i Allah kuma ya saba wa shari'ar Allah ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم دوغارا دي زي fito kalala malai yace domin annabi bai bambance ba baina ma miya fihi mahar tsakanin wanda aka ambaci sadaki wa ma lam yusammi fihi shay da wanda ba ambaci komai a kansa ba annabi bai yi wannan wato dalilin ba to waye za mu ji a karatun za mu zo mu ji idan raji aka samu nawa shine za mu ji wa amma ma wala da fi hadisi bin Umar abin da ya gabata ya gangaro ci hadisi Abdullahi dan Umar min tafsiri shigari na wajen bayyana fassarar me a shigar bi an yi zawujar rajul ibnatahu na cewa mutum ya aurar da yarsa ala an yi zawujar wal akhar ibnatahu akan cewa ɗayan ba zai aura ba yarsa sai ma ne yake walai da bayyana ma sadakun da aka ce ba tare da sadaki a tsakanin su shi ne kalmar zama ko a haka yake a hadisin da nake biyawa a islamiyya fa hada tafsiru ma da yake wannan tafsirin kada da kara ahlul ilmi babu ta ilmi sun ambaci cewa annahu min kalami nafi'i maganar nafi'u ce a rawi wanda ya rawaito wal mudrajatu bil hadisi ma a tarbin ba bi alfazi ruwaji kasara saboda haka idrajin ibn munafi'u ne maula ibn umar saboda haka shi ne ya fassara kamar wanda hadisan ne ko hadisin abu huraira da kuma wani hadisin daban da zai zo yi bayani cewa wato kamar man ta da ne kuma an yi da gora da ko ba ne fa kaga ya magana abu gore idraji ne nata da kuma wani hadisi wanda shi hadisin idraji wanda shi zai wani ya salam wanda sahabi ya ƙarin bayani da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka zai yi to wa huwa halqu ba'd ra'si duna ba'd kaga iya wannan kalmar shi ma ai da raji an gane yawa to sai ce wale ta bai na huma sadakun misali in ma shi ne ya shigar kan ai shi ne shi ne da raji ko ya dai kara misali to sai ce kalamin nabi a rawi an ibn umar walaysa huwa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam ba maganar annabi kira da rabbi Allah tabbata a gare shi wace wa qad fassara hu nabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya fassara shi bi hadisi abi huraira bi ma taqaddam hadisin abu huraira da ya gabata a can sama hadisin muslim kun ga annabi ya faɗi kararar menene shi gari ba sai wani ya zo ya fassara ba wa huwa an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu aw ukhtahu shine mutum ya aurar da yarsa ko ƴan uwarsa ala an yi zawuja wal akharu ibnatu akan cewa ɗayan ma zai aura ma yarsa aw ukhtahu ko ƴan uwarsa walam yaqul bi ji walaysa bainahu ma sadaqun annabi bai faɗi wannan ba fadalla zalika ala anna tasmiyat sadaq sai haka yake nuna cewa ambatan sadaki aw adamaha ko rajin ambatan sa la asara la hadi zalika ba shi da wani tasiri a haka yawwa an ambata ba ambata ba ba shi da wata jini kawai abin da ake magana a kai shine kawai musanya banki jini ba kamar da ko ma da me aka yi ko da an ce da kayan laifi domin wannan al'ada ce ko da ta shigo wanda bata saba shari'a ba saboda haka ko da dake ba wani abu to sai ce wa inna mal muqtadi lil fasadi abin da yake hukunta batil huwa shira'il mubadala shikenan sharadin da aka sa na canji shi ne ya sanyo aka ce me ce ke illa ko aka ce me ce ke ga illa ikhtiratul mubadala ita ce illa al-hukm yaduru ma illati wujuda wa adama to ga illa ne kawai ikhtiratul mubadala sharadin canji da za a yi wa fi zalika fasadun kabir malai yace akan haka ko akwai barna babba ya annahu yufdi ila ijbarin nisa domin haka yana bayuwa yana bayuwa na wajen tilas al ijbaru shine tilastawa tilastawa mata ala nikani man la yargabna fi haka yake wajen auren wanda ba ka kuɗin auren su dun kawai baka san ta ba san ta ba an ba ta san ta ba shi ba ta san shi ba kawai saboda kai aboki na ne kawai mu je mu aka ba mu kanwa ko ɗaya to sai ma ne ya ana haka yana bayuwa wajen tilasta wa mata kamar ka ce auren dole isaran nan ne ko isaran li maslahatil awliya saboda bibi da kawai maslahar abokai da masoya ala maslahatin da za a kan maslahar mata ko ba ka wani ce kawai saboda abokin ka ne kawai ya buɗa ma kana zawo kuɗi ka ce ba za ka yi ba wani abu ta ga maslahar kawai kake kallo ba ta yar ba duk ana yi to shine ma da yake a wa zalika munkaru wannan ko abin ki ne munkari ne wa zulmul lin nisa kuma zalunci ne gaba ta ko shakka babu zalunci Allah abu ɗaya da wannan mafi girman zalunci da aka fara fara yi wa mace musamman ta zamani ne yanzu shine ka bata wanda ba ta so saboda illar inda kana kallo duk ma'aurata sun sani mace tana son ka kana son ta ma ana batawa eh ballandana ba soyayya a tsakani babu kuma sannan a zamanin ya zo a yanzu wanda za ga ba irin na da bane mata ba irin na da bane maza ma haka yanzu matan mu na da ba su da wayewa ba wayewa ne yawa yanzu ba social media ta wayar da su abubuwan da ba ka tsammani duniya a tafin hannun su take to saboda haka ba irin na da bane shi da wani bawa Allah da ya taba yi min magana akan cewa a yara auren da mace na take idan baka rika ba in ka bari ta rika to sai ka ba ta zai malaka kake nubi da rika na in ta gaba ta konni kwarai kuwa ta rika wallahi abin da jira ta shiga ta shiga da yin suri to kamata ya kaba a hankali wace to to ake nufi a wannan duk karatun da ake nufi wanda za ka ba tsoro da wuka ka je miki zauna waje na yin kai na ce shekara nawa biyu ba ga yamma wanda za ka laga in ba ki zauna ba sai na yanka ki yake kara rote eh yake kara jara gobe zan nuna ba islamiyya yake kara jara kaga yake kara jara kawai sai wannan rashin Allah shi da bakwai ta daya ka zo nuna ba islamiyya rana a gaba kun zo ai mun taba yi da wani yan wani aji ba gadi kuma a nan sai na ce dubara kawai na za a ka duwo mu sai na shiga wani aji na suke shekara ke ba na wanda kirawo ke ma shekara na zo na ce ku nuna mu wata a nan za ta yi gaba ɗaya suka yi tibaki cewa duk ba za su daura mu. sai dai idan already ka gama ba da tarbiyya dawa tarbiyyar gidanka haka take ana iya samun da yake cikin ɗari ka samu har yanzu ana samu amma Allah ya ba su da yawa kaka yi ganganci idan ba tarbiyyar gidanka ba kar ka so ma to saboda haka wannan shine abinda malai yake faɗa yake to za a kai ga wannan za a kai ga bayu zuwa ga haka وذلك منكر وظلم للنساء ولأن ذلك أيضا يفضي إلى حرمان النساء كما هذا har yau yana bayuwa zuwa ga haramta wa mata ne min muhuri amsalihin na ba su sadaki muhur jam'i ne na almasu a ba su sadakin da ya cancanta da wataƙila idan labari kan yi jerewa da kansa suka samu mutuwar kwantin tsakanin da ita dubu hamsin za a ba ta sadaki amma yanzu saboda ta hannun gari dubu ishirin zai bayar saboda ban jikin ba ka banda haka ba da da yarjejeniya ba kun san ta abin da ake yi ba wajen ɗaurin aure za ku ga al'ada ta shiga jewa ba daidai ba ne kamata ya ce kafin a zo ranar ɗaurin aure wakili da wali sun san sadaki nawa za a bayar ba sai an zo a ce nawa ne haka duk muke a gurin ɗaurin aure kamata ya ce kafin ɗaurin aure ni da zan baka ya ko wani ko kai ango ko wani ilin ka ya zo ya gaya mun sadaki na ga mu cewa dubu talatin za a bata na ga kuɗi ba a zo gurin hausa shi ne bibi amma ba haka ake yi ba kafin a zo ɗaurin aure ma wata ce na san sadaki wataƙila ma na ga dama in karɓa tun daga nan na ka zo a ce ya bayar ko kuma dubu talatin za a bayar na gani ba ta zo gurin rika jin ni ya ta fita fiki shi ko ta fita lalle tun daga gida ya kamata a yi wannan amma ba a yi na'am haka na'am okay na'am kun ji magana da nake ko me ya ganyo rashin yarjejeniya tun kan a zo gurin ka ji ba ai da a gida ne yanzu za a zo a tattauna aure ya zo to ku zo sadaki nawa za ku waya naira dubu da yan nan ta kusa ka san ka san ka san irin tarbiyyar da na bata kuwa wallahi ta fita lafiya izuwa arba'in ne akan ta sannan kuma ta gama digiri din nayi wannan ina wallahi ta fita lafiya yayi a musulunci akwai wannan akwai shi babu wani zance ayar da yayi ne yace tsakanin da ana yi shi domin shi shi ne al'adu din yarjejeniya ce a ka lokaci sai gaskiya ta yi ai kowa ya jira ka ja ka ce wayan nan fa dubu talatin din ta yi amma gaskiya ban da hali gaban mun ji gaskiya to na san cewa ka san kimar ta shike ba wani saboda din da ka ta shi kuma ya ce ba sai dari za ka ki ta bugawa bare kuwa kaga tun daga lokacin ya je ya ce ka je ka iyaye ka dawo amma tsarin a musulunci gaskiya wannan shi duk da cewa hakan da muke yi al'ada sai ba zai biyu bane da an yi amma abin da yake daidai shine wanda kaga yanzu ba nan da ya fito matsala da aka samu to gudun haka ba wani mutum haka zo ba mu shi ke na daura aure kowa ya tafi to amma wannan yakan janyowa wato a yi ta mutu to sai ma da yake kama huwal waqi au bainan nas kamar yadda hakan yana faruwa tsakanin mutane almuta'ina masu bi hadha al-aqd al-munkar masu yin irin wannan saura auren wanda ya abinci suna yi bi illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama ba za su yi ba kama annahu kafiran kamar yadda cewa da yawa ma yufi ila liza kaji ba hakan yana janyo jayayya wal khusumati da rigima ba'da zawaji bayan auren na da ba fatan kwanan nan mun je wani zulun aure ana samun irin na da masu biyayya ga iyayen da za ka aura musu kawai ai su kansu ana samun wani abu a zuciya akwai baiwa Allah da tijuwa ce kunne da baki ta gaya wa ni da ita ta ce min Allah har mutum ce mun ba ta san ba saboda kawai ta ce amma ta zauna saboda ke yi ke saboda ya yanke wajen goma ne goma ce goma ya tana da jikoki ba to kaga su da babe gaba ɗaya wato media ba ba media lokacin ba wanda zai ta to sai aka zauna a zuwa biyayya yanzu ko da midiya kana kokari midiya tana ya kantar biyar shi za ta yarda ba rudin shi kala kala mun je wani zurin aure abin ya ci jira to sai muna dawowa je wani dattin da yake so ya ce kaga irin na da ya ce mun akwai wanda ya sani lokacin da lokacin da yake tara kayan da a kwalla irin ba su lokacin da ake a da kayan ya tara da yawa wata ran baban da kawai baban da bai ne yana yi ba ga kaya yace hajiya wannan kaya ba ka ai wani ne yake tara ki ba ki Allah Allah ya albarka wace gari ko wace ne ba kaya ba sai gida a mutum sa shi kuma ga wata sanin wanda yake rewa ka san ma yana hada kaya yana zuwa da yake gida a mutum da yake wanda ne yake yace a ma sha Allah da ma wannan kaya kai shekara kaza su ba zan gama karatu ba saboda haka yi karɓi kaya ya shiga da su gida ya hajiya kayan wanda ne aka kawo wace gari ba Allah ya shigo gida da takalmi ya shigo takalmi tuko yana zuwa hajiya ta ce alaji ya ɗauka ya ce babu ta ce karkai magana karka soma kuma wallahi karka nuna ba karka soma nuna mata ya ajiye takalmi ya shiga wani addu'a abin yana damun sa bai sai kala ba wallahi kawai sai zuwa aka yi ya sa ranar aure ta TV ba wani ba ta lokaci aka daura aure aka kai mai ita ba ta san shi ba mai san ba ran da ya shiga ran da aka yi yana zuwa da ya shiga ya kalle ta ya harare ta da harare kowa ya hararu kowa me kike kallo ta ce kai ma ne kake kallo na ai biyayya nake wariya ta ce ni ba biyayya nake wariya ina yace to mu zauna lafiya abinda nake so da ke tun da din yayi yace mu zauna lafiya amma ki sani gaskiya bayan wata shida wacce nake so zan auro ta ce Allah ya taimaka haka kuma akai yace har yanzu suna nan da yaran ba ma dan bai kai yanzu ko jira yanzu na mutum ma tutu zai yi Allah sai ka ji ya kai ki kara na mutum ma to saboda haka akwai bambanci ne ba kusa ba yadda yanzu ya zo abubuwan suka zo social media ta shiga to yana ana buƙatar jan ƴaƴan a ta ƴaƴan a jiki eh idan kana so yanka ta samu irin wannan to yi kokari ka gina ta tuntuni tuntuni ka ka cuta mata san abin da kake so shi kenan kawai shi ne ka'ida shi ne dama har waya ya zama to ma ka ba ta waya ta zama under your control haka ake yi yanzu ba za ka ce in kace ka hana waya gaba daya ila ba kan wuce a duwai za wuce a duwa kan to wannan ka'ida za ka dauka wani lokacin mazi ba shi bane kawai ka ba da wayar kai control sai ka zauna lafiya ya zama to ta zama ta shaku da kai yanka in kuka samu wannan Allah ya za a samu sauki amma wallahi kana jin cewa wai kai kaza wata ba ta da wayar amma ta ta kawata duk ran da komai ta iya shi sosai kuwa musamman yan matan yanzu ko yan matasan da yan mata yanzu yadda suka iya wayar iya yanzu wasu iya ba to shi ne to Allah ya kyauta to wannan shi ne abin da malai yake kawo mana anan to kaga yana kawo wa hadha min al-uqubati al-ajila wannan yana ɗaya daga cikin uquba tun a duniya man kana yuridu al-ajila al-ajila yani ad-dunya saboda haka tun daga nan duniya ne man khalafa shar'a wanda ya saba shari'a zai fara haduwa da wannan kun ji na ɗaya ko na biyu nikahul muhallil auren kisan wuta in ji bahaushe ba ta ɗiwa rai shine auren mai halattawa a fassara kenan da ban jiri in baka wanda auren mai halattawa shine muhallil bil kasra ala lam al awwal kenan ko sai ce wa huwa an yatazawwaja al mutallaqata salata salata shine wato mutum ya auri ma'adar da aka saka saki uku bayan kizai iddatiha bayan ta gama iddata in bai dallika ha sannan ya saki ta li tahilla li zawji al awwal dan ta halatta ga mijinta na farko kaga ai wanda ya saki matar saki uku ba duk san da yake wata ba shi ba auren ta ko a ta ta shi a zodan kamar yadda aya ta faɗa to saboda haka sai zo kuma ku ai dama haka abin yake faruwa da zarar saki ya riga wannan na uku ba dawowa to a lokacin Allah ne jarrabe ku duk kuje sai ga wata suna bibiyar juna ba aure a bayan zuwa ya dauke ta sosai saboda gaba ɗaya yanzu kuma kuma aure da ba gyara ɗaya bayan ɗaya aka yi ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya ijma'i ne akan wannan ba wani malami da zai ce ma an yi sabani akan ijma'i shi za ka ce a sakin na sunna saboda da Allah la yujizu ba'da zalika amra ko da za a rabu an rabu kenan to ayi na sunna don ba ta me me Allah ne wato kullu nan gaba ba wa hada nau'u min az-zawaji wannan nau'in na aure kuwa da kuke gani kabiratun min kaba'ir al-ithm babban zunubi ne daga manyan manyan zunubai wal fawahish da kuma albaja auren kisan guda ba akwai wanda aikin sa kenan shi kawai ga ya joji za a yi komai za a baki shi zai yi ya neme ta da aure ya aure ta kuma ya sako ta saboda wancan ya aura la ya ji ma ne yake bai halatta ba sawa'un sharada dalika bil aqdi dai ne sun sanya sharadi tsakanin mata da mutum kun san wasu da mutum na tazo wajen kan ai baza sai a ce to mu je mu samo wani shi mijin ya dauro ya ce zai biya ko idan tana da hali sai za ta baki komai ya zo ya aure ta amma da jaradin za ka sake ni kwana bakwai zan yi ka sake ni ko takwas ko kuma a kawai dai za ka sake ni ana zamu rikin jini a wittafaqa alayhi qabla al-aqd ko kuma sun haɗa akai kafin a kulla auren aula wawu ahaduhuma bi kalbi ko kuma ɗaya daga cikin su ɗaya daga cikin su yayi niyyar haka eh ba ta sani ba maybe mata ita ce ta sani shi miji bai sani ko kuma miji ya sani amma ba ta ba ta sani ba da wannan niyyar shi mijin shi zai je haɗa baki da wani ya je aure ta domin ya halatta mata ita ita ba ta san haka to ma da yake ko da ɗaya ne yake da wannan niyyar a zuciyarsa wa fa'iluhu mal'un tu wanda ya haka tsinan ne ne ana ali daga sayyidina ali kala yake la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lahu annabi alayhi salatu wasalam ya tsinewa wanda ya halatta da wanda aka halattawa wa kenan wanda ya auren kisan wuta da mijin da zai ƙara auren duk an tsine ne kalwar wa na kuma ali bin amir abi mas'ud al-ansari kenan qala yati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi kayd al-mut'a annabi yace bara ba ku labarin bunzirin aro ba bunzirin aro at-taytul muta'ar bulzuru na aro kana da awakai babu zuru ka je ka aro a gurin wani yana kiwo ya aro dan ya musu barbara to a mutane ma akwai gunzurin aro annabi yace ba za ba ku labarin waye gunzurin aro ba qalu bala ya rasulullah da ban ce ba biya ba ikin Allah kana sai yace huwal muhallil shine mai yin auren kisan wuta mai halattawa la'ana Allahu al-muhallila wal muhallala lahu Allah ya kire wanda ya halatta da wanda aka halattawa bisu bi wa da Umar bin Nafi an abi kala ya rajulun ila ibn Umar radiyallahu anhu ba wani mutum ya zo gurin Abdullahi da Umar Allah ya kara muku yadda fatalahu an rajulin dallaka ra'atahu talata sai maka tambaya dangane da mutumin da ya saki matarsa saki uku ba fa saki uku a hada ba kun ga saki uku a kalma daya ai wasu malamai irin su ibn jami'a sun ce saki saki ɗaya ne saboda ai kalma na sake shi saki daya na sake shi saki uku duk kemikal yana da ɗaya ne yawwa wannan kawai wai taushiki kai sai suka ce kawai duk ɗaya ne kawai a malikiya amma uku ne kun bai da rage ko shi wannan da sabani a kansa amma ai daya bayan na shari'a a kuma yin daya biyu a zo a kuma da wannan ijma'i biyu ba sabani a kai an gane ko yawwa duk da ce malaman kauye suna gyarawa da tinkiya saboda haka babu babu sabani a kai an gane ko yawwa to sai yace fa tazawwajaha akhun lahu min ghairi mu'amaratin minhu saboda haka sai wani mutum dan dan uwansa daban bazawwaja ha akul lahu ya aura wa dan uwansa wani dan uwansa kai yazo ya aure ta min gairi mu'amalatin bihi ba tare da da umarnin sa ba ba wani hadin baki babu li yuhilla hali akhihi dan ya halaka dan uwansa wa da kani ne wani ya saki sai kani ya gaira cikin damuwa ba ya iya wuce kullun ya zama Romeo da Juliet kullum cikin daji hankali yake sai kanin ko dan uwansa kawai wani dan uwansa da wanda yaje ya aure ta dan in ya aure ta da ke ta dan uwansa ya koma ya aure abin sa a zauna lafiya ba tare da umarnin sa ba shine ba ta farko hal ta hillu lil awwal sai tambaye dan Umar yace kin hakan ya halatta na auren ta halatta ga na farkon qala la Allah Umar yace a'a illa nikah rasbatin sai dai auren sha'awa na kwaɗayi shi ya ganta yana zo ita ma tana so ba tare da an yi shure ba ba tare da wata niyya da ka tafi da ita ba ka ga ni kana so ni ma ina so dan ka ga ni kana so shi ma yana so a haka to sai malai yace idan wannan ne to ba komai kunna na uddu hadha tibahan Abdullahi Umar yace mun kasance muna lissafa wannan a matsayin dadiro ayan zan dadiro ko yawwa a matsayin dadiro ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sunan sa dadiro saboda haka wanda yake auren kisan wuta auren dadiro yake ba auren shari'a bane na ba garaba ba kuwa shi ne amfanin karatun hadisi na ya dama ba ka ba suna aiki rukun da kuma ya sami irin wannan program ba tare da ya yi wata aiki ba tare da kuma haka ba ita ba ta kuma sani ba sai da kai kai iya da ita a wurin ta kan tsananta zai yi ce ta kan wurin ta ce ba kama su zan kama da zan da alin da ya kai da su eh to Allah Allah ya ji kan malam malam jiji shi mijin bai sani ba wannan abin da suke kawowa ai malam in kuma kuka yi hakuri shi kansa a nan ya tattauna wata matsala za mu zo auren mutu a yanzu kai tsira a gida abinda malamai suke faɗa ai akwai wanda suke cewa idan da sanin sai ne ba za ku fito muku da magana da sanin sai ne sai ne sani ba wuri yayi to sai aka ce a me bambancin sa da auren mutu'a ko za mu ji auren mutu'a yanzu temporary marriage idan haka ne me bambancin sa me alaji zai ce na'am eh yarjejeniya kuma suke saki kwarai kuwa dama jara'a haka take to kan ba a rabu maganin su kenan akwai wanda kamar yadda ka faɗa matar ce ita ta makare ai kun ji a farko yace auna wahu ahaduhu ma bi kalbi ya kamata ya kuja wa gurin nan yace ko ɗaya daga cikin su yayi niyyar haka a zuciyar sa yace shi ma fasidin tun a gurin sai ka ja layi shi sa karatun ya fita tun anan shi sa ganin an bayyana wannan ma ba tsaya na kudin ba ba ai mata suna yin wannan idan tana son koma gidan uban ƴaƴanta sai ta kulla wannan da haɗa da wani ita za ta baki kuɗin ba idan ya zo ki sakin ka san me take yi ana zuwa ya zo da ma ranar farko za ta yi masudu idan ya ki sakin da sai ta rika yin fitsarin kwanci Allah in ya ga tana fitsarin kwanci zai ce ta da gangan kuma ƴaƴan da biyar ko gida kawai fitsarin kwanci za ta rike sosai suna da dabaru kala kala da suke to dole suke ta kaga da ya sake ta shi ne wannan suke wani aka ce to ai shi mutum ba ruwansa amma ai dai niyyar haka wasu malamai suka ce aure yayi amma ba a kyauta ba Allahu ma'ani to wannan bara mu je kuma auren mutu'a na uku nikahun mutu'a temporary marriage auren wucin gadi eh na mutanen kenan wa yusamma zawajul muakkad sunan sa ne temporary marriage da wato yake bada wato aure ba abokin lokaci wa zawajul munqadi ko kuma ka tsakkan aure auren da yake ka a to kafin yi ne ko wani mun bai ba ko kuma da daya shine azwajul munqadi domin yana da iyaka kwana kaza wa huwa an yaqida ar-rajulu 'ala al-mar'a 'ala al-mar'ati yawman shine mutum ya kulla yarjejeniya na cewa zai zauna da ita kwana daya yi daya to kawai aw usbu'an ko sati daya aw jahran ko wata aw ghayra zalika min al-ajal al-ma'luma ko wani haka daga cikin wato kwanaki sanannu وهو زواج متفق على تحريمه to aure ne da gaba ɗaya malaman musulunci lafiyayyun malamai sun haɗa akan cewa haramun ne domin sau uku annabi yana haramta shi a khaibar da fatahu makka da auqas saboda haka haramun ne ila yawmin kiyama da nazarin hadisin sayyidina ali za mu ji nan gaba an sabira wa idan akada ya kabu ba dai idan ku an kulla shi to barna ne ba tacce ne babu shi عن سبيرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حديث سبيرة yake cewa annabi alaihi salatu wasallam ya umarce mu da mu auren mutum gadi a shekarar da aka yi fatahu makka shine da kalla makka da lokacin da muka shiga makka sun malam na khuruj hatta na hana ala ba mu fito daga makka ba sai da annabi ya hana to al aqdu ala al mar'ati fi wa fi niyyati zawji talaquha a kulla aure da mace amma amiyar mijin cewa zai sake ta kana ce ku sai misali eh me me um diki sunna rahimahullahu ta'ala bi diki sunna ya bada diki sunna a mujalladi na biyu gabi na 38 littafin da cewa kai inda dalibin ilimi ne kai kamata ya karanta shi a library ittafaqa al-fuqaha ala man tazawwaja mar'atan eh ala anna man tazawwaja mar'atan malaman fiqh sun hada akan cewa lalle duk wanda ya auri wata mace duna an yi tare da tauqita ba tare da ya kardanta mata lokaci ba wa fi niyyatihi an yudallika ha ba'da zamani amma a niyyarsa cewa zai sake ta bayan wani lokaci aw ba'da iba'i hajati ko bayan ya gama biyan bukatar sa da ita fil baladi a garin da yake kamar masu tabiyar da ya karatu ne alladhi huwa muqimun bihi garin da yake zaune a can fa zawaji sahih aure ya halatta dalibi idan ya tafi mai koyi auren mutuwa ya je auri wata amma ya koyi a zuciya ta cewa in ya gama da bulko banda aka ba shi rizon zai dan karamar da zai a mugu hukun na gaba wannan ai ita mugunta kai mata to in haka ne tun da sai zabi ya faɗi wannan me bambancin wannan da auren mutuwa so nake ku bambance mu yarjejeniya eh ba ta ta sani shine maganar da yayin bibiya an samu consent to bara ku wa khalafa al-auza'i amma imam al-auza'i yace kaf ba za a yi da wannan maganar da um saboda haka ba ijma'i akai ba wannan maganar da zai zabi yace fa atabarahu zawaja mut'atin yace shi ma auren mut'a ne wallahi yawa kaji da kyau imam al-auza'i yace shi ma wannan auren mut'a ne saboda haka kan ma wani ya zaki da ke yace to yake da kaza shi kenan kaza eh kada Sheikh Rashid Riza Rashid Riza yake cewa ta'alikan ala hada fi tafsiri al-manar wannan babban malamin na India muna yin bada misalin ya bada a cikin tafsirin sa al-manar manar al-munir munir hada inni wa inna tajdid ulama al-salafi wal khalaf lalle kalagawa ta malaman magabata na da da na yanzu fi man'il mut'ati wajen hana mut'a ya kace bi mar'an nikahi bi niyyati salat ina hukunta hana yin aure da niyyar sai saboda haka kaga magana tana da wa in kana fuqaha yaquluna duk da cewa malam fiqh suna cewa inna aqdan nikahi yakunu sahiha saura auren ya inganta idan da wazaudu ta tauqita idan miji yayi niyyar wani ya ya kance lokaci walam yaskaridu fi sigatil aqd amma a wajen siga ta daura aure daura aure bai kawo sharadin ba kawai a niyyarsa a zuciyar da ya bar abu wajen ɗaura aure da imam bai sani ba wani da bai sani ba kilan da bai sani ba shi kaɗai ya bar wa kansa ba da yake duk da cewa auren ingantacce ne yace amma bai kyauta ba walakin kitmanuhu iyahu yu'addu khida'an domin koye wanda ya a zuciyarsa ana lissafa shi a matsayin yaudara wajinkan kuma al-muslim wa huwa ajdaru bil budlan ma da yake shi ya fi tantance a bata min al'aqli alladhi yashtaritu fihi at-tawqi iya da auren da ba aka yarda lokaci alladhi yakunu bil jarabi wanda ake yin da yarjejeniya baina zawji wal wal mar'ati wa waliha tsakanin miji da mata da waliyinta yake wannan shi wajen danta a rusa wala yakunu fihi min al-mafsadati illa al-abathu bi hadhihi al-rabita yace domin shi babu komai na barna a cikin in ba wata da igiyar ba al'azima wadda take babba allati hiya azamu rawadil basariya wadda ita ce mafi girman igiyoyin dan adam to kuma shi yaudara da yake kuma yana wasa ne wa idaru janquli fi maradi'i shahawat sannan kuma wannan yana tayar da ko kuma yana bibi da shiruwa a janqul shiruwa da ake yi yau kaje can gurin ka yaure ya tafi ingila daga nan ya koma coci daga nan ya yace wannan abin da ake na shiga maratiya guraren watayawa na sha'awa to baina zawakila lallai zai bada cikin matan dani bai dan dana mata kawai wanda waka in mace ce mai wannan ita ma bai dan dana maza akwai wanda za ka dabi'a da ni dan dana yake kawai in ya wuri mace dan dana ta dozi su ce ta eh azawa za ka ji malamai suna faɗa وما يترتب على ذلك من المنكرات ده abin da zai wato au hau zai rika hawa matakai matakai na daga ababen ki wannan irin wannan auren yana haifar da wasu abubuwa munkarai marasa kyau wala yushradu fi mizali ba a kirkanta haka a cikin sa wa ma la yushradu fi mizali abinda ba a kirkanta haka a cikin sa kuwa yakunu al-istimali yana kasancewa a abu abin da ya kunsa ala zalika gishir na cewa akwai algus yana yankan da ya kunshi algus wa kida'an da yaudara wanda ta tarattabu alayhi mafasidul ukhra kuma wata karnar daban za ta rika hawa ne akan wannan banda wannan karnar da aka faɗa akwai wasu za su fito ba za ku ji irin sai ce min al'adawa za a rika samun wato adawa gaba wani ba za a rike yayi wa zahabi sika da kuma tafiyar aminci za a tafi da aminci a tabi sadiqina har masu gaskiya in suka zo yin auren ba za ka ji alladina yuriduna bizawaji haqiqatan mutum ya zo da niyyar aure to an jefa uban yarinya tsoro cewa kai ko dai irin wannan ne ko ba haka wani yake to irin cikin munkaran din kenan wa huwa ihsanu kullin min az-zawjayn lil akhar shine kare kowanne daga cikin wato ma'aurata gabarin ɗaya kowanne a kare bambanta ba sa matar ko mijin wa ikhlasu lahu da kuma tsarkake zuciyarsa zuwa gare shi wa ta'awunuhuma ala ta'did baitin salih da taimake kayyarsu wajen wato kaba gidan da yake wato na kwarai mun goyi al'umma daga gidajen al'umma idan ba a tsaya an kula da wannan bangaren ba to wannan gidajen al'umma kyawawa ba za a samar da su ba to sai ma da yake kullu sai na ce wa yu'ayyidu ma zahaba ilayhi shaykh rashid lalle abin da shaykh rashid ya tafi akai wato yana karfafuwa ne da na akaru umar bin nafi'a aka so Umar dan dan Nabi yana karfafan maganar Rashidu da an abi daga mahaifinsa da yake cewa annahu qala ya ce ja rajulun ila ibn Umar wani mutum ya zo gurin Abdullahi dan Umar fa ta'alahu an rajulin sallaka mar'atahu salatan sai man tambaya dangane da mutumin da ya saki ba ta su saki ba fa tazawwajaha akun lahu min ghairi mu'amalatin minhu sai dan uwan zai aure ta ba da umarnin sa ba li illaha li abi dan ya halatta wa dan uwan nasa hal da illul awwal yace ta halatta ga na farko qala la yaji illa nikahu rabba sai dai auren kwadayi a tsakanin kunna na'udu hadha sibaha domin muna lissafa wannan a matsayin gabiru ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi alaihi salatu wasalam to wannan shine gaban da zamu tsaya bara ku ji akwai littafi da nazo ne gashi nan mai suna lillahi summa lillahi dawa ban malami a sayyid hussein al-musawi shi kuma kasun kasun kuma dan shi a ne majalisa ya dina ba za ku je da yake faɗa yadda shi a wato auren mutu'a yake a shi'a da yake cewa daga cikin falalar auren mutu'a yace suna kawowa sun ce in dangara a lau sun ce man da mata a barata umina sassal jabba duk wanda ya auren mutu'a sau ɗaya za a wato amintar da shi daga fushin Allah madaukakin wa man da mata a barata ne wanda ya taba auren mutu'a da biyu ko shira ma al'abara za a tafi cikin cikin al'abara na gargaɗin bayi da Allah ya ce inna al'abara la fi nari wa man jama'a talata baratin za amani bil jinan wai annabi ya ce duk wanda ya auren mutu'a da uku to za mu yi gogayya da shi wajen shiga aljanna ka duba littafin da littafin kuma la ya haduru lil faqih mujalladi na uku shafi na 36 وروى السيد أفته الله الباكاني في تفسير منهج السالكين منهج السالكين أتكلم أن التفسير لا جاب آياته إلى النبي سوى من تبتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين duk wanda ya mutu a zaune darajarsa kamar darajar jikan annabi sai na Hussein wa man kama ta amara sai ni ba darajatu ka darajatul hasan wanda ya kuma zauriyu darajarsa kamar darajar hasan ne عليه السلام ومن تمتع ثلاثة مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب wanda ya kuma ga uku to darajar ta kamar sai da hadi wa man tamata arba'a maratin fa darajatu ka darajati wa ja annabi yace duk wanda ya wuce aga hudu darajar ta kamar hawai haka da gariya sai ce wala yusharatu an takuna wa zo mutabati'u biha baligatin rakida ba jamal da ba cewa wanda zaka yi mutu'a da ita dole sai ta zama baliga ba ko yarinya shi ba wannan babban dalibi ne ga sai wato shi'a shi yake kawo wannan daidai da shi'a ba za ku ji bal qalu yumkinu tawatu'u bi man fil ajrati min al-umri yace bari wannan da sun ce ya halatta ba kai da ƙasa da shekara goma ولهذا روى الكليني في الفروع kun za akwai usulul kabi akwai furu'ul kabi to a cikin al-furu' kulaini yana cewa mujalladi na biyar kabi na 463 da imam tusi fi tahdid yana da mutabi a tahdid haka za ka rika jin sunayen su kamar na yahudawa sai ce a mujalladi na bakwai kabi na 255 annahu qila li abi abdullah wai an ce abu abdullahi wa kina al-husayn an ce da shi aljariyatu sagiratu hal yatawakkau bi hal rajul karamar yarinya mutum zai iya mutu'a da ita fa qali zai ce na'am illa an takuna sabiya tukda sai dai idan karamar yarinya ce ka an yaudare ta to ake ka dan zuka ka dan yaudara kila sai aka ce wa mal addu alladhi idza balagatu lam tukda wato wannan adadi ne idan mutum ko kuma illa an takuna sabiyatin kibla sai dai idan yaudara ta ko yariya ce da za a yaudara to sai suka ce menene hadin da idan ta kai ba a yaudare ta ba kalibi yake ajiyar sini ne shekara goma wa hadhihi an-nusus kulluha da ya'ti raddu alayha mali yake sai littafi shi al-musawi yace wannan bayanan da suke magana fa suna dangana da dukkan zabi mu sarati a wannan littafi shi ya shawara da nake bayarwa lillahi thumma li tarikh biwa dole ka nemo shi ka karanta shi to sai yace am walakin aqulu inna ma nusiba ila abi abdullah alayhi salam bi jawabi tawfir min biman kana bil ajrati bil umriha aqulu qad dhahaba ba'du ila jawabi tawfir cewa maganar da suka dangana da ina wuce cewa ya halatta a mutu da ya kabar shekara goma sai ce akwai wanda suke halattawa bayan wannan daga cikin manya manyan malaman sun tafi akan haka akan cewa ne fi jawabi tawfir ila jawabi tawfir biman hiya dura hadha shay'in cewa wanda bata kai shi wannan shekarun ba baya alalla lamma kana al-imam al-Khomeini muqiman fil Iraq sai yace lokacin da imam al-Khomeini yake zaune a Iraq kunna na taraddadu ilai yace mun kasance muna kai komo zuwa gari wa nadlubu minhu ilma muna daukan karatu manyan ma daliban zani kar ma kace kaza hatta sarat alaqatuna ma'ahu wasiqatun jidda yace har sai da muka samu alaqa da karbi tsakanin mu da shi muka zama manyan dalibai wa qad ittafaqa maratan an wujihat ilayhi da'watun min madinati al-afar wata rana sai aka kawo magayyata daga wani gari da ake kiran da al-afar wa hiya madinatu taqa garbil musil kusa da musil anan a cikin kan iran kenan alama sirati sa'adan wato tafiyar ta kai tafiyar awa daya a mota wa nisban wa taqriban wa kusan awa ɗaya da rabi a mota fadalaba ni ni safar ma'ahu shi Musa al-Musawi ko sai da al-Musawi yace eh ne mun zai tafi da ni domin na zama babban ɗalibin sa yace da ni za a tafiya yace fa safar ki ma'ahu na biki fa takbaluna yace muna zuwa wannan mutanen garin sai suka karbe mu wa akramuna suka girmama mu gayatul karami muddatu baqa'ina yace suka girmama mu iya girmamawa tsawon zaman mu a can inda wato idan awa'il shi'a ɗaya daga cikin manya-manyan guraren ɗan shi'a wato markazin su muka zauna a kan waƙar ƙada'u ahadan ya shuru ta shawu'u fi tilkal arja wa ma zalu yahtafizuna bi surati tawki fata da wani yace mun zauna a wannan gurin suna ta babu kulawa walan man ta hafu da sabari rajara lokacin da lokacin iyakar kwanakin da zani na tafiya yace ka sai muka dawo wa fi tariqi audatina a hanyar dawowar mu yace wa maranna fi bagdad wa mururina fi bagdad arada al-imam an narda'a min ala isaba sai wato kuma yace yana so mu dan huta a bagdad saboda mun gani fa mara bi tawajjuhi ila man tikatil aham adidiyya haythu yakunu hunaka rajul rajul rajul irani yace sai ne mu kai gurin wani wani mutumi da ake kira wato a can wani taki mu kai gurin wani mutum abokinsa wanda yake zaune a wannan garin sai yace domin mu huda sai yace yuqalu lahu sayyid sahib ana kiransa sayyid sahib kanat bainahu wa bain al-imam ma'rifatu al-qawiyya yace tsakaninsa da shi akwai sanayya babba fariha ta yi sahib yi waje ila sai sahib yana ganin mu yayi farin ciki da zuwan mu wa kana usulina ilayhi inda zuhur lokacin da muka ce lokacin azhar fa kana alana gada'an fakhiran yace yi mana abinci na alfahari ne na gani na fada wata taladi ba'du aqarihi fa hadaru wa za'ama manzilahu ihtiba'an bila yace ana haka kuwa duk ya ga ya mutane aka kai zuwa ana yi mana marhaba da yan uwansa na jini ana ta zuwa duk wato gungu gungu ana zuwa gurin wadalai wadalai ba ta yi sai ilaina almabid indahu shi sai sai yace dan Allah ku kwana irin an dade ba hadin nan ba ku kwana tilkan laila a wannan daren ba ba ka imam yace ku man yace ba ku me za mu kwana ثم لما كان العشاء عتونا بالعشاء لوكتين da isha'i lamma kana al-isha'i atawna bil asha lokacin da sallar isha dare aka kawo mana abincin dare وكان الحاضرون يقبلون يد الامام ما zuwa duwan da yazo ya dumbaci hannun shi wannan kumaini din wa yad'alunahu fi mata tambaya wa yujibu ya ba da amsa an afi lati walamma ana waqtin nawmi yayin da lokacin barci yayi wa kana al-hadiruna qad insarafu wanda suke gurin da sun tafi illa ahlata in ba yan gidan ba asara al-imam al-kumaini sabiyatan sai kawai babu kuma ya hango da ya rasa a gini ina ganin da bi umri arba'in sanawati aw khamsin yace shekarun da wallahi ba su go hudu ko biyar ba yadda mu yake nan yan biki ne yarinya hudu ko biyar walakin na ha jamila jidda sai dai ki kyawun yarinya fada labar imamu min abiha sai dai ihdaruha sai ji imamu kuma yace yana so a kaba yarinya ihdaruha litamatu'i biha yana so da Allah a kawo wata yarinya zai mutu adaita wa faka abu hadi farin bani baba sai yana gefe da ga ba ya rika murna babban sai ne mutu adaita yarsa ya rika murna to saboda haka to wala mu sai yake fa ba ta imamul kumaini wa sibiya imamul kumaini ya kwana da wannan yarinyar karama ya shekara biyar ba dauke shi abin yawa ba bi izini yaji a ɗakin da wala nu nasma'u buka'aha wa tariqiha yace wallahi muna jiyo kukanta da ihu yarinya muna jiyowa da sai inda yu al-musawi al-muhimmu ma da yake muhimmin magana anan shine annahu an batilka layla ya juda da wannan daren falamma asbaha sabah wajalatna li tanawul al-iftar yayin da gari ya waye muka zauna dan aka mana abinci da zara ilayya sai kuma ya kalle ni da al-musawi ko da alamatu da yanka sai ga alamar fuska ta ba kai ba wato gaba ɗaya abin da ya mun ba wa bi hadu fi waji ta fito karara cewa fushi ne in kai fa yadda mata bi hadi iblatis sagira domin ransa ya ba cewa ya za ka yi mutu adai shi ya yi da mutar a lokacin amma ya za yi da jaririya yake kara biya wa fi dari ta batun bayan da shi yake bayan a gidan ga ƴan mata zagara zagara me yasa ba za ka neme su ba kun ga yayi da da ayi da manyan kenan a lokacin raji dadul kana bi imkani yake ba to bi ilahunna falan yaf'al yace zai iya cewa a baki guda ɗaya a 'yan matan manya amma da ne ba ba fatana li zai ce da sai da Hussein ya kai Hussein shine dai da annu da wuri ke bai lidda ban sai ce ma da ulu bi da batu bi tifla ne ra'ayin ka akan yi mutu'a muyin mutu'a da jahiliya kullu da sai da Hussein yace zai nafi sayyidul qawli qawlu sayyid al qawlu qawlu ai magana magana kai tace ya kai domin yana cewa mai je ne wa sawabu fi'luka kuma abin da aikin da kai daidai ne wa sallimu al amra lahu la ta'tari walau bi asyan ata'idan gurib haka suke fada wai ka sallaba ba duk abin da kaga yayi la ta'tari sai kai jayayya walau bi iyali aka ko da zabo yazo idan a lokacin kai ne kake garin zabo ko da biya ko da zabo ne laike to dai wa anta imamun mujtahid to dai da mun zai yace ai kai ne wanda wanda yake ne ijtihadi wala yujidu bi mithli an yara baya bai dace da iri na ba rika ganin wani abu auya kula ko mu faɗi wani abu illa ma tarahu anta in ba abin da kake ba auka kulu ko ka faɗa wa ma'lumu anni la yujina li atiraka waqta waqta da yake abidi yake yake faɗa mana mu da muke karanta yake abidi yake cewa ni ba zan iya inkari a lokacin ba domin hai a lokacin bai barci alba فقال سيد حسين في سيد حسين يقول إن التمتع بها جائز ولكن بالمهدعة بس يقول إيه تمتعي بدعة da karamar yarinya ya halatta sai dai amma ta hanyar wasa wata iri da sumbata wata khiri da wasa da al'aura a tsakankanin kiyoyin ta amma jima'u yace shi kai jima'i fa inna la taqwa alayhi ba a karfafa magana a kan wa kana al-imam al-kumaini yara jawab al-tawati'i shi imam al-kumaini a ra'ayin da yana ganin yin mut'a da karamar yarinya ya halatta hatta bi rabi'a hatta wanda take shan nono ya halatta yi wuta da ita faqala sai ce la ba ta bitta matu'i bi rabi'ati dhanban wa tadkhila babu laifi eh mutum ya mutu da karamar yarinya ta hanyar rigar kuma da yana goga ta a cikin sa ko ya rika sa al'aurar sa a tsakankanin cinyoyin ta ai ya zau zakarahu baina fasidaiha wa taqbila ko ya sumbata ta wanzur kitabahu tahrirul wasila ka koma ga wani yadda ka maka fada ka je ka duba tahrirul wasila mujalladi na biyu tafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya matsala ta goma sha biyu. Na'am. To sai kuwa sosai in ka je san Nijar yanzu bai samu ba wasu sannan za ka sami soft copy online gaba daya sannan idan ka samu wanda yake zuwa Iran ka gane ko ka ba shi oda sai ruwa za a kawo masa na a kurmi in ka je a maktabar da darul umma dan ko kwanan nan naga wani littafi da na su ne mujalladat haka ba yawa sai dai tsada kawai akwai ana samu sosai yanzu malam daura a yi yawanci yana da wayan da a abin nan guda aiki ne kadma da kakkaman zin in kana neman wayan nan da zama kaf in ka je library za ka samu biharul anwar usulul kafi furu'ul kafi duk wayan nan da zama masu kama da kaza duk za ka samu to saboda haka wani wannan shi ne a takaice saboda haka muta haramun fi ila yawmil qiyama dan furani ba mun taba tafiya wata ran zamu da'awa ina ji ba ma da'awa ba wani da aboki yana da gona mun tsaya a wani wani gari gaban kura ba a cikin da sai wani ya zo sai suke magana yake cewa ya yana biyan yana ba ki kai sai ce ya ya ce ya abu ya ce ai ya daina ya ce dama muta aji da kai ne kuma na yi da yawa Allah da kulle na ina ce yake bada a gaban kura wata ran alhaji ibrahim nan mun da tafi gonarsa ina ɗaya ya ce min wannan ai tsohon ɗan shi ai wai da ba ya yi yace da ba ya mata da suka kai kuma ya ya ya ya kai yi za mu ta kan mu yawa wasu wannan abin yana kai su harka to sai kuwa a jami'a kan wani laktara wani tsohon annin mu ne yanzu yake da yawa lokacin da yake biyu yake da yawa a kowanne wasu bai san ma harkar suke ba sai da aka kira group suna irin wannan abin da wasu ake cewa lafi san cewa harkar jiya ake wasu sai kuma ana tababi ka kai min matarka in kawo ba tawa Allah eh ai ba su shiga ba wannan guda ce zalla domin za a zo mata wanda kuma wanda za a yi bako za ka in kai bako na ne tuzawa sai ka zaɓi wanda kake so Allah ya ce na'am kwarai kuwa ta zama ta kowa babu zance haka suke yi ko shakka babu haka suke yi Allah ya dace da Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kwambunta ya nuna mana karya karya ce ba mai kwambuje ba muna roƙo wa ubangiji suna ta kyawawa ko mun da wadaukaka wanda suka yi mana wasiya da su Allah ya biya mana bukatun kunci da damuwa da al'umma su ce Allah ka yayi suna roƙo wa ubangiji da suna ta kyawawa da ko mun da wadaukaka dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya da suke lafiya Allah ka inganta lafiya Allah madaukakin sarki ka ba mu gidi mai amfani ɗayan uwa da suka mu gidan gaskiya da matasa da iyayen mu Allah ka gafarta mu wanda suka sa aure a gaba da wadanda aure suka kuwa gaba Allah ka zalama mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك والتقاك واتبع عصاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كوي دليل يوم الجمعين بارك الله فيك نعم عليكم السلام نعم